Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa shirin da a kowane mako muke kawo muku shi tare da Professor Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. A wannan shiri dai muna tattauna al'adu na Hausawa da abubuwan da suka shafi rayuwar Hausawa. Kuma a makon da ya gabata ko da yake a ƙarshe kun ji inda aka ɗan taɓo abin da ya shafi ajami kuma ba mu kammala magana akan abin da ya shafi ajamin ba to amma da yake dama ɗan faɗowa ta yi maganar ba a zo kanta ba muna magana ne kan abin da ke akwai tsakanin maguzawa da hausawa inda muka ji Profesa ya yi bayanin cewa su fa maguzawan na hausawa ne su ma ko kuma hausawan duk jinsi ɗaya ne da maguzawa amma ga wani dalili da ya sa maguzawa suka ware kansu to da haka yau za mu ci gaba a alagati malam barka da karasowa barkamu da yamma jama'a to alhamdulillah kamar yadda muke wannan bayani kuma tun da Allah ya nufa ka karaso ina ganin sai a dora a inda muka tsaya din kenan to kamar yadda nace dai in kace ba ma guje fa kana nufin bahaushe wanda bai karbi musulunci yadda ka san shi ba shine ba ma guje ba wai yana nufin wani mutum daban ba kuma in an yi magana ma ka san ana maganar ya lafazi tsantsar hausa to tana wajen maguzawa to maguzawan nan suna da tsarin rayuwarsu wanda wani mutum wai shi joseph greenberg tun wajen ta shekara ta 1947 shine na farko da ya fara nazarin rayuwarsu ya fara nazarin yadda irin duniyarsu take da irin abubuwan da suka yi da shi da irin iskokan da suke da shi dan sai da ya zauna ya lissafa iskokai iskokai da maguzawa suka yi da shi fiye da wajen ɗari kowane iska ga sunanta ga abubuwan da ake amfani da ita da kuma lokacin da ake amfani da ita kamar wajen bore da shauransu saboda haka idan in ka bi abin da joseph greenberg ya riga ya faɗa za ka ga cewa maguzawa suna da tsari na ilimi na kimiyya na mu'amala na komai da komai tun fil azal tun shekara da shekaru suke da wannan wanda suka kauce daga cikin jama'ar rukunayen hausawa musulmai suka koma wuri ɗaya har yanzu suna sun ci gaba da wannan wannan abin nasu amma da yawa an ana samun suna komawa suna zama musulmai to amma shigowa musulunci daga maguzanci ba yana nufin barin duk abin da kake yi da shi a matsayin da aka fi sani kamar maguzancin ba kamar yadda na ce da yawa daga cikin ta'adodin da muke amfani da su dama maguzawa ne suke amfani da shi idan ka ce kuma ba maguje kana nufin dama can hausa suna da shi saboda haka idan kana son ka bambanta tsakanin bahaushe da da, da maguje ka iya cewa ai dama hausawa suna yin wannan tun kafin zuwan musulunci to in kai haka ka dan nuna wata kara ba ka son ka ce dai ai shi ba maguje ne in magudin magudancin kake yi sai ka ce ai ana yin wannan abin tun kafin zuwan musulunci misali wankan jego babu inda aka ce a musulunci kai wankan jego maguzawa suna yi kuma har yanzu hausawan ma suna yi a lafiyance fa likitoci ba su bayyana hakan yana da amfani ba to wayansu sun ce wai idan aka yi yana rage kumburin jiki yana menene yana menene da shauransu ni dai a gani na kawai azaba ce ta babu gaira babu dalili a sa mace ta dauki ruwan tafashashen ruwa ta dinga yarfawa kanta bai da wani tasiri saboda wayanda ba hausawa bane ba sa wankan jego ko babu abin da ke shafa turawa ba sa yi larabawa ba sa yi yarbawa ba sa yi kabila ɗaya muka sani suna yin abin da za a kira shi kwatancin wankan jego mutanen china chinese suna yin abin da za ka kira kamar irin wankan jego amma su turiri ne ake yi kamar sirace ne haka suna da abin da kira sauna wani irin wurin wanka da kawai turiri ne ruwan zafi ne za a shiga gurin amma turirin ruwan zafin da shi ne ake yin kamar wankan da shi su ne in an yi haihuwa suna yin wannan to amma shauran kabilu ko kuma shauran al'ummatai da ba sa yin wankan wani wankan jego me yake samun ƴaƴansu me kuma yake samun matan abin da yake samun su to amma wannan da daddiyar ta'ada ce wacce bahaushe ya riga ya gada tun kaka da kakanni wayansu ba sa son su saki in kai ba abin da zai faru in baka yi ba ba abin da zai faru to amma wayansu suna jin daɗin raya wannan ta'adar to kaga suke suke ta yin ta ko ba haka ba haka ma kauri yin arbo da fita da kauri a yi wani menene ta'ada ce ta bahaushe shi wannan dan akuya da ake yankawa ko kuma a da farko ai ka san kaurin ake yi to ganda ake yi sosai eh kaurin ake yi ai a sunan kaurin kaurin ne daga fatar saniya ce ko fatar wata dabba ne da ake ce ita ce ake kona ta to wannan an kona ta an fitar da gashin Eh, ta wannan kauri.
naman ta kaurin shine ake ake yi da shi wajen shekara kusan 45 da suka wuce duk wannan ake yi daga baya da takura ta zo takura sai aka canja abin daga fatar sai aka mai da shi naman karamar dabba sai ga kaurin a naman karamar dabba da naman karamar dabba ake ake ake rarrabawa Mm.
amma kuma ba a canja masa suna daga kauri ba haka ne saboda dai ta'adar ake son a raya saboda ka ce ake kiranta kauri to da da da jaraba ta yi jaraba ta yi masifa ta yi masifa yanzu aka yi a koma dabino da shingam da cingam ne ma ake sakawa irin dan menene bazuka jo din nan da waye shi ake har hadawa da el alewa da waye a ce gashi nan kauri to da masifa ta riga ta da yin gaba Eh.
yanzu kuma an koma dabino na Allah na annabi sai ka sai a dauko dan dabino kwaya uku kwaya uku a daddaure a ce gashi nan kauri na na, na haihuwa amma kaga ba canja masa suna ba ai ba kauri yake ba Mm.
sai wani ce me yasa ake kiransa kauri bayan kuma ba kauri bane ko kuma ba kaurin yake yi ba amma da yayi abin da ake gasawa kaurin yake yi in ana gasa shi yana kaurin shi yasa ake iya samu wannan sunan kauri Mm.
to da kauri naman kauri ake yin wannan abin to kaga ta haka aka aka dauko aka dauko abu abu ne wanda Hausawa suke tun kafin zuwan musulunci wanda kuma har yanzu ana raya shi ta wata hanya an kuma zamanantar da shi yanzu ana yi da dabinan da waye da waye in kuma kana da hali sai ka koma ka yi da kaurin in kana son ka ka yi na gaskiya Mm.
To haka haka zaman suna da mutane suke yi raɗin sunan shine musuluncin ko ba haka ba.
Mm.
To amma zaman sunan a zauna a zo a yi biki a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi ma al'ada ce wai ta'ada ce ta Hausawa tun kafin zuwa musulunci a takaice ta ƴan uwanmu maguzawa wanda kuma su suke raya ta suke yi ko ba haka ba.
ka zan yi kare kenan Eh to saboda haka akwai duk abubuwan da ka san ka ka shimfiɗa s- suke yi kafin musulunci shi aka ci gaba da yin sa musulunci ma bai ce kar a dai- a- a daina yi ba in kaga an riga an taso an ce a daina kaza a daina kaza ba wai izalanci bane a'a so ake a janyo hankali cewa barna ce da kuma takurawa Mm.
a takura maka sai kayi kaza nan ko bai da wani hurumi a cikin musulunci me yasa zaka takura a kanka ai tunda ke ma ba musulunci bane musulunci ake so a yi tsantsa ka bari mana ai ba dole bane matsawa kai kuma ba musulunci ba ne yau wato wannan ne izalancin yake shigowa amma izalancin ne yake shigowa ba wai a'a a daina yi din ba saboda wai ko kafirci ne ko ba wani abu ba in dai ba kafirci ba ne kuma wani abu da ya fitar da mutum daga cikin musulunci ba ba wani wanda zai ce a bari a daina yi ko ba haka ba Mm.
to wannan shine duk abubuwan da kaga suna yi ta adodinsu da komai da komai su ana a- har yanzu hausa sun riga sun sun miƙe babban abin da aka daina yi shine addinin da suke yi, kamar na abubuwa na bori na menene Mm.
sai aka canja yanzu borin sai ya koma kamar an fi son a yi ruƙiyya maimakon a ce a yi bori sai a ce a je a yi karatu to akwai malaman da suka ba ma su yadda da a yi ruƙiyyar ba wayansu malaman wayansu kuma sun yadda a yi ko ba haka ba kwanakin baya an yi wannan muhawara tsakanin eh, dr tahar adamu wanda aka fi sani da baba impossible wanda shi bai yarda duk da wayannan ba da kuma malam eh, dr yusuf ali wani malami a kano wanda shi kuma ya yarda da wannan an taru a jami'ar bayero aka ta tayi kuma aka dai sanar da mutane mutane suka ilmanta to koma dai menene ya faru dai abu ne wanda yake kamar bori abu ne wanda ke maguzawa suke yi saboda warakar wayansu abubuwa ko ana samun waraka ko ba a samun wannan kuma wani abu ne daban amma yana daga cikin tsarin nishadinsu da kuma ma- ma- maganinsu na, na, na, na, na, na rayuwa kuma ba dole bane don wai kai ba maguji ne dole ka yadda da borin ka iya cewa kai baka yadda ba ciwon kai kake yi fanadol zaka je ka sha maimakon a zo a dinga yi maka wani girka ana taimaka wani abubuwa na, na, na, na, na, na abin da ake na borin to saboda haka a- da yawa daga cikin abubuwan da suke yi har yanzu mun ci gaba da shi ana yin su ba don kuma saboda ba su karo da musulunci ba shi yasa da musuluncin ya zo sai ya samu daɗin zama ya samu shimfiɗa mai kyau ya zauna sosai saboda da yawa da abin da kake yi dama abu ne na inganta al- a- abin nan mu'amala da jama'a yanzu ba na baka misali da zaman makoki babu inda aka ce ka zauna ka zaman makoki in an maka rasuwa ko ba ka ba za dai a addu'a shikenan to amma masu nazarin eh, halin dan adam kamar psychology kenan ko Mm.
sai suka lura cewa zaman makokin nan yana da mahimmanci mai kyau wato wata irin bid'a ce amma mai kyau saboda tana ɗauke kewa daga daga wajen wanda aka yi wa aka yi wa ras- rasuwa to a nan ma sai aka samu matsala in an zo zaman makoki wani lokaci zama za a yi ana hira ko ku addu'a za a yi ta ta yi ko ku karatu za a yi ta ta yi sai ga wani zaman wani zaman makokin sai ka ji wani mutum yana cewa wannan ni ban ga amfanin ku zo ku zauna ku zama kuna ta hira ba to a bisa ainihin gaskiya yadda aka tsaro zaman makoki yadda hausawa suka fito da shi kafin zuwan musulunci an fito da shi ne don a hirar
to don a gusar da tunanin Wanda aka wa wanda aka yi wa mutuwa.
mutuwar daga tunanin wanda ya mutu ya din.
saki jikinsa eh ya fita ya saki jiki ya abun nan saboda gashi ka rike gawa a hannunka gawar nan ta ɗace ta mahaifiya ce ta mahaifi ne ta, ta wani masoyi ne ta, ta mata ce abun nan zafin wannan rabuwar yana fa tare ana da hira kai a ɗauko waccan eh to in aka zo aka zauna ana kowa ya yi zugun hankalinsa a tashe ana daɗa cusa saka cikin wannan jimamin abun ne amma aka yi wannan hira aka yi dariya aka yi abun nan a hankali a hankali sai ka ga ka fara mantawa da zafin shi abun da ba za kansa ka manta da wanda ka ji rasa yana ba labari eh Mm.
ba za ka manta da wanda ka rasa ba har abada amma zafin rabuwan nan shi wannan zama kwana uku nan da ake yi to a hankali a hankali sai ya fara cire maka shi mutane suka baje da daddare sai kuma zafin ne fa zai dawo har gari ya waye lokacin da mutane suka sake zawa suka sake taruwa to sai a dinga dauke maka Kewa.
kewa ka daga gurin abin sai ga a hankali a hankali kuma har ka fara sakin cikin ka dan sa ma su ake kai kokari ka manta ka danga da komai ga Allah to fa wannan maguzawa ne suke yi su suka fito da shi kuma su muke yi har yanzu to ka gani saboda haka ba wani zancen cewa ai maguzanci bai da kyau ko wani abin a rashin kyau amma maguzanci in ma akwai rashin kyau shan giya da kuma wani sabon ubangiji da kuma wani bauta na wanda ba Allah ba Mm, to wannan ko ba ma guje ko ba ma guje ba in yi haka sai a ce ai ya fa ba musulunci haka ne ba ma zancen ba ma guje ba to su wannan ma- ba- maguzawa da muka yi batu cewa sun gudu suka tattara kansu akwai waɗansu yankuna ne waɗanda suka shahara cewa wannan yankuna kawai maguzawa ne suke zaune a cikinsu eh kamar da na ga maka wajejen kwatar kwashi Mm, kusa da gusau kenan ko mm, akwai su wannan kusa da wannan dutsen mm, akwai wannan tarin maguzawan a nan Kano wajejen rogo mm.
da wajejen karaye Mm.
duk akwai ƙauyuka nasu wajejen tudun wada ma ai ba wuri ɗaya suka haɗu ba sun barbazu ne wurare da yawa wajejen katsina ɗin nan duk akwai su wurare ƙauyuka ƙauyuka ne kaɗan kaɗan amma sun yi su sun yi wa kansu shugabanni tunda sun guje ma shugabannin da suka zo musu da addini misali suka Mm.
gudu sun zaɓa ma kansu eh shugabanni suna da ƙauye suna da shugabanninsu To.
kuma baka sani ba amma mamaki shine yanzu ko da aure za su yi Mm.
sukan kirawo musulmi bahaushe ya zo ya ɗaura musu auren wayansun su a yanzu ko kuma A yan- dama a can da da can tsarin ɗaurin auren su ma daidai ike da na musuluncin misali idan an zo ɗaurin aure za a ce wane ya auri wance a kuɗi kaza giya kaza a'a ko wani abun nan to zai ce ni wane na ɗaura auren wane da wance kuma in ga ɗan a- wanda zai zo ya raba a'udhu billahi eh to kaje da su suke yi kenan wa'yan sun su sai sun ya hada da sai an hada ashariya.
da wannan mungujejiyar ashar din wai kuma ashar din ba wai abu ne na nuna batanci ba a nuni ne na cewa abin fa yana da inganci karfa araba ko ba haka ba Mm.
to da suka ga cewa zamani ya zo musu wa'yansun su daga cikin su kamar da na gaya maka ba za ka jimla ka ce maguza ga duk yadda suke ba saboda sun dan bambanta na Kano sun bambanta da na Katsina sun bambanta da na Zamfara da sauransu amma dai duk abun abun su yankin ɗaya ne wa'yansun su sai suka dinga zuwa suna ɗaukan malamai su zo su su zo su yi musu auren suka ɗauko su malamai kuma duk su wannan rabon goron da maye da ma dama su suka fito da kayan su sadaka in ka zo wani ɗaurin aure yanzu kaga an baka goro to a dama maguzan maguzanci su suke ne.
eh maguzanci ne su suke bada goro tun farko dama can kuma idan ka bi tsarin rayuwar tasu kamar yadda Joseph Greenberg ya riga ya yi a lokacin da ya nazarce su za ka ga suna da wani irin shi joseph greenberg din mutumin ina ne mutumin Amerika ne ya rasu ya jima da rasuwa dan a lifta- shekara ta 1947 ma ya buga littafin kuma ya zo nan daya da ɗari ɗaya da 47 1947 eh, ya buga littafin ma aka dubu buga ɗaya da littafin ɗari tara da 47 ba 47.
yauwa Mm.
1947 a Haka.
lokacin ma aka buga littafin kuma ya zo ya yi wajen shekara biyar tun wajen eh, shekara biyar kafin wannan ya zo ya yi- ya ya zauna shekaru hamsin da wani abu baya kenan to ya ya ma jima da rasuwa Mm.
ya ya kwana- kwana biyu da dan rasuwa shi Haka kansa ne.
to lokacin da ya yi wannan rubutun nasa ya nuna cewa hatta da kiyaye mutunci maguza na da wannan misali ba kasabai za ka samu ba magujiya an lalata ta ba kafin shekara goma sha takwas kuma ba sa aure kafin shekara goma sha takwas matansu su auratar da su ɗauki yarinya ya kankanuwa ya shekara tara ya a aure da ta ba sa yi sai ta balaga ta mallaki karfin jikinta sosai a shekara goma sha takwas to amma idan ya- da ya- da ya bi su a yadda suke nazarin auren su yadda suke abubuwa to a lokacin da za ka ga wasu abubuwa sun fara dan fitowa wanda za su ɗaure maka kai misali wani nau'in maguzawan ran da aka ɗaura aure da ango da amarya aka ɗaura musu aure to da daddare sai su tafi kalankuwa kalan kuwa eh a bakin a bakin kasuwa to inda za a je a yi rawa a cashe mm.
to idan ta ce da mijin su shiga fili su yi rawa sai kunya ta kama shi ita ba zai ba to sai ta rabu da shi sai ta samu wani saurayi sai ta ce shi su je su yi rawa idan saurayin ya yarda suka taka rawar to fa auren da wancan fa ya warware kenan an yi da wannan saurayi eh yanzu ana tashi kuma sai sai ta bi wancan to shi sa nake da kai wani lokaci za ka ga akwai To.
dan dan abubuwa haka Wato a dai wayansu daga Maguzawa cikin suna da abin mamaki eh wa'yansun su kamar da nace ba kowanne ne suke da wa'yannan ba wa'yansu in aka yi auren an yi auren kenan wasu ma ba sa ma zuwa wajen a, tsalle-tsallen da da rairayen to amma su kansu saboda ya za- zamani ya ciwo musu da kuma yadda aka taso hayakan sun da yawa sun shigo cikin musulunci misali akwai wani manazarci a ingila ana kiransa murray last professor murray last Murray a Last, university mm.
of london yake haka a yana nazarin maguzawa sosai da sosai wanda suke zaune kusasan gwarzo din nan ya yi shekara da shekaru yana yana bin su tun wajen fiye da shekara ashirin talatin da ta wuce ya samu ƙauyen ike ike nazarin su ike bin su ike zuwa duk shekara sai ya zo ya ga yadda suke yana ta rubuce rubucensa yana ta abun nan daukan abubuwa saboda yana son ya bi sawun Joseph Greenberg To, wanda wanda aka yi Wanda wancan wancan rubuce- eh yana son ya rubuce.
ga cewa Mm.
shin wucewar lokaci tana shafar al'adun ko kuma ɗabi'un maguzawan ko kuwa to wata rana nake jin yayi kamar shekara ko biyu ne ne bai zo ba da ya dawo da ya je sai tarar an gina masallaci a ƙauyen a'a, sai ce wannan fa suka ce ai yanzu mun musulunta mu ba maguzawa bane mun mun zama musulmai abin ya bashi haushi eh, saboda duk abin da yake son ya yi an riga an warware masa to ire-iren wannan fitowar hizba alal misali a Kano mm, akwai da'awa group da suka shiga ƙauyuka inda suke ta abun nan ake ta da'awa kuma da yawa suna shigowa cikin musulunci wanda kuma yana da kyau kwarai da gaske amma kamar yadda na gaya maka dama ku- so muke a guda- kusa da kafircin su Mm.
shigo cikin musuluncin amma ta'adodin da suke yi har yanzu shi dai muke yi ba wani abin da ya canja sai dai iyaka su za su bar kuma wasu abubuwa da suke yi kamar wannan su a shari'a din da shauransu amma duk da haka ma a shari'a mu za ga mutum malami ne shi ya kunzuma ta takamaiman talauci ya dan kama shi sai ga ya duro gaskiya ta ne wannan.
Eh, Eh, in ba musamman ba shi kudin malamin ba larabawa ba na zamani ba.
eh to in dai ba ba shi kudin laraba ba sai ka ji ya duro ta Haka ne, kuma ba ba magujan bane gaskiya ne.
yawwa To, su waɗannan maguzawa da muke ta batu a kansu, na'am a bayan yanzu na ga kamar ma sun zama kamar wata kabila za a kira su ko kuma- minority ko yawwa Eh, domin a har yanzu takure.
akwai gu- a gasa a mammatsa da sauransu kuma in sun karɓi musulunci suna zaune a guraren su dai da suke nan akwai bambanci a yau tsakanin al'adunsu da na hausawa kuma wanda hausawa ko kuma in ce musulmi wanda suka daɗe a cikin gari suke da shi ko ba su da shi amma su har yanzu suna nan sun riƙe su ai yanzu misali bambancin shine da kungiyar izala ta taso tana janyo hankali akan abubuwan da suke bid'a ne wanda ke ba dole bane a musulunci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bai yi su ba ko bai ga an yi ba ko bai ji an yi shi ta wani hanya ba ya yarda da shi ba sai ya zamanto cewa abin da ake yi da da sunan hausancin ko maguzancin mutane suna fara tunanin cewa to don me zan yi wannan ne ke ba dole bane amma su da suke maguzawan ne ba su karɓi musuluncin ba su sun ci gaba da kayan su to amma a zarar da suka zama musulmai kuma to kaga wannan ya zanto cewa dole su sake tunani sun ci gaba da wancan abin da suke yi ko kuwa to malaman da suke musulunci da su suna musu bayani dalla dalla wannan bai da tasiri a musulunci amma kuma ba illa ba ne takurawa ne haka ne in kaga kana da halin da zaka iya ci gaba da shi Eh, to shikenan ka iya ci gaba haka ne.
amma in kaga ba za ka iya ba ka bari ba dole ba ne to shi ko wanda ya riga ya taso akan abin cewa fa wannan ɗabi'arsa ce shekara da shekaru kaka da kakanni ana yin wannan abin ka zo ka ce da shi ya bari to zai ji dum sai ce kai ni dai zan iya kuma gaskiya ina son in ci gaba da wannan abu saboda ina son raya wani abu na al'adata haka ne.
to kaga sai ya ci gaba da sai ya ci gaba da wannan saboda bahaushe shine kadai ya saki al'adar ta'adar tasa ya karbi ta musulunci shauran kabilu da suka karbi musulunci a Najeriya ba su yi haka ba misali Yarabawa za ka ga bayarabe wato shi ya kar- bahaushe da aminci al'ada tasa ta yi daidai da ta musulunci kwarai da a gurare gaske da dama eh kwarai wato inda ta saba ne yake sai Yake zubarwa.
kuma sauran ko da su ta sauran saba ta saba sai su ri- sai su aje su yanzu misali Eh.
za ka ga cewa a wani wani kabilar in ka je sallah sai ga mace da namiji sun yi sahu
a musulunci haka ba laifi ne ah to ni dai naga haka mace da namiji an zo sahu to ka gani idan akwai wani eh, eh, ta- tasiri ko kuma wani tawili ko kuma wata mazhaba da ta yarda da wannan to sai a ce da mu ai mazhaba kaza ta yarda da haka amma mazhaba ta- kaza ba ta yarda da cewa mace da namiji su haɗu su su sahu a masallaci ba ko kuma lokacin da mace ta ja sallah eh domin hakikanin gaskiya musulunci ya bayyana cewa mata su yi sahu ne a bayan sahun maza to to sai kuma gashi an zo eh, ni dai na san a Lagos akwai wanda na- ana tada kabara sai ta zo ta yi sahu kusa da kai kusa- sai muka ja baya sai ta jiyo baya sai muka sake ja sai sai muka ce a'a muka yi sallama sai muka fita to irin wannan abu ne yake bambara kwai wanda mu ba mu ba mu- ba mu saba ba amma su a gurin su ba wani wani abu bane Mm, to ire-iren wannan abin bahaushe ne kadai yake in an ce da shi wannan ya saba musuluncin ka sai ya ce to bara ya bari ya ya karbi musuluncin saboda yana begen wannan musuluncin yana sha'awarsa yana da kishirwarsa ya ya ya ci gaba da shi wanda kuma dama da dadde ne wannan fa ana maganar wanda suka shigo musuluncin kwanan nan ne su ne za su ga abin bambara kwai mm, wanda ke kai dama can iyaye kaka da kakanni ka taso kana yaro zancen ma a ce da kai wannan ba musulunci bane wannan ah, hausanci ne ba ma za ka iya bambantawa ba da yawa duk ba mu san wannan su zama makoki su wannan abubuwan duk ba ba ba musulunci bane shi yasa ake samun matsala ai in aka ce an maka rasuwa ka zo aka yi bin aka yi aka yi addu'a da za a yi bayan an fito daga makabarta shikenan kowa ya tafi sai a ce ah wannan ai zalunci ne ba za a zauna a karbi gaisuwa ba ce ta gaisuwa ai ban zo bai haka ba dan me zan yi ni to ai mu dai mun dai ana yi ta uwa ce a yi a ina aka ce a yi to kaga wannan hausancin ka kake daukowa cewa a mu a ta- a ta'adar mu a kastan mu ana yi to tun da ke ana yi kuma yana da wani wata manufa na dauke kewa to shikenan ba za mu zauna mu daga kwana uku zuwa kwana bakwai me yasa aka yi shi kwana bakwai saboda irin kamar darajar shi wanda aka yi wa rasuwar mutane yana da mutane tarwatse saboda haka haka- haka kwana bakwai wasu za su iya zuwa su su su yi masa gaisuwar haka ne to ire-iren wayannan abubuwan idan maguzawan sun taho da shi wanda ya karo da musulunci shine ake bari wanda kuma bai karo da musulunci ba sai a ɗaukaka shi shi yasa nace da kai musulunci ya samu kyakkyawar shimfiɗa a rayuwar bahaushe saboda dama akasarin abubuwan da bahaushe ya yarda da su yake yin su dama suna cikin tsarin musulunci takameme al'adunsa kuma idan nace al'adu ina nufin al'ada ta fuskar halayya Mm. To, ah, ga dai lokaci yana ɗan hararen mu, amma da yake muna da sauran lokaci, ina gama ɗan shiga wato mataki na gaba in ya so abin da muka yi a mako sai na gaba sai mu ɗora. Mun fara batu akan yadda aka yi a musulunci ya zo ƙasar Hausa.
na'am To, amma ba mu yalwata eh, batu ba da yake dai suna ɗan faɗowa ne kuma ɗan taɓa a yi gaba.
na'am so ina jin yanzu kamar ma yi amfani da ɗan sauran lokacin mu ji zuwan musulunci da irin yadda aka har aka kawo ga shi jihadin shehu usman dan fodiyo a ƙasar hausa to abun ne yana da faɗi kamar da kace dan dan dan binci ne za a bayar dan nan gaba kuma a tinga shigo da shi wanda dai suka fara kawo musulunci kasar Hausa sunan su Diyula mutanen Diyula.
wata kabila da ake kira Diyula daga Mali kasashen kasar Mali ta yanzu din nan to su dama yadda suke yi a wa- dole yaren ne ko kuma ƙasar a'a in fa ba ɗabi'a su ce Diyula tana nufin matafiyi dan kasuwa mata kamar dan koli haka to amma fataki Eh, haka fatake ne exactly fatake ne amma masu musulunci masu fataucin musulmin fataki eh suna da kaya da suke sayarwa larabawa ne a'a bakaken fata ne Mutanen mutanen Mali mali eh mutane bakake ne wulik haka eh to suna da kaya da suke sayarwa to amma kuma ba wai akasarin tafiyar da suke yi ba kayan bane a gaban su musulunci ne a gaban su To, saboda idan sun haɗu sun yi gungu kamar su su talatin zuwa arba'in suke haɗuwa sai su hau raƙumansu da dawakansu da jakunansu sai su sallama da ƙasarsu in sun tafi sun tafi kenan har duniya ta tashi ba su ƙara dawowa sai kowa sai dai mutum ya mutu eh to sai su tafi duk garin da suka zo suka tarumma sai su sai su shi dira a yasa garin aka samu suna diula eh sai su zauna a nan gurin idan suka zauna a nan gurin sai su fara baje koli sai su fara kiran musulunci mutane ga musulunci dan dama malamai ne ba wai kawai fatauci wata bane dama dai a- dan abin da ake saiwa dan dai a samu abin a samu ci eh da wanda kada za a su yi yi amfani da bara.
shi eh da- dan kar ai bara da kuma wanda za su samu kuɗin da za su ci ci gaba da tafiyar wanda za su ci abinci da shauransu to saboda haka sai su kirawo mutane ga musulunci masu sayan abubuwa a gurin su in sun zo siya sai su ga musu ga fa kalmar musulunci sai ah ya musuluncin yake a haka yake a hankali a hankali a hankali sai su za su jima wasu ma su mutu wasu kuma haifa sai sun jima sun tabbatar cewa musulunci ya samu karbuwa a wurin sai kuma su sake yin ayari shi gaba sai su sake yin gaba to su ne suka kawo musulunci ƙasar to hausa su ne suke ta tafiya har rukuninsu suka zo suka zo katsina suka kawo musulunci katsina ya Ta Katsina musulunci ya fi suka zuwa shigo.
katsina ta duko ya fi zuwa katsina kafin ya zo kano
to sai da suka je katsina suka zauna tun wajen shekara ta 1200 da wajen 50 da wani abu suke katsina suka zauna a katsina suka yi bayan sun jima sun wajen fiye da shekara wajen 60 sannan suka tattaro daga katsinan suka gangaro suka yo kano a lokacin wani sarki da ake kira sarki yaji mm.
ana kiransa yaji saboda yana da fushi yana da To, fada yana da zafi yana da zafi sosai da suka zo a yadda labarin ya zo sai suka zo dama su fada sarki suke A- a fara wace zuwa ko shekara ce kasuwa wannan kace a ta shekara ta 1300 da wajen 80 Tab.
1380 to da su su dama kasuwa suke zuwa ko fada Allahu Akbar.
in sun zo in gari bai da babban sarki daga yadda suka samu labari sai su je kasuwa in ko yana da babban sarki to sai su je fada kuma da in sun je fada ba sa suke cewa son su ga sarkin ba a'a a bakin fada za su je kamar da suka zo Kano sai suka zo bakin fada sai suka zauna da lokacin sallah yayi sai suka hau sallah sai fadawa suka leko suka abin da suke sai aka je aka gaya sarki ya ji aka ce ga wayansu mutane baki sun zo suna yin wayansu abubuwa mu fa mu gane me suke yi ba to alaga ta malam gashi ka dauko bayani kuma lokaci ya tafi ba eh amma dai a mako na gaba ma je yadda suka To, kare da alhamdulillah.
sarki ko kuwa Eh, alha- kwarai da gaske Eh, sai a dire amma labarin a sai- sai a lokacin dire a je yadda suka kare da sarki eh kwarai da gaske dama yanzu kaga an yi dan somi kenan dan so mi aka saboda haka kamata ya mutane su saurara Eh.
sati mai zuwa domin su je yaya aka yi eh sarkin ya aka yi da shi ba alhamdulillah To masu sauraro saboda hali irin na lokaci kamar yadda kuka ji kuma kuka gani a nan ne dole za mu ji akalar shirin sai a wani makon in Allah ya yarda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Profesa Abdullahi Uba Adamu da ya gabatar da wannan bayanai da kuma waɗanda duk suka taimaka wannan shiri ya samu isa gare ku Salisu Gumal ke cewa mu kasance a wani makon cikin yardar Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.